wa tuqirru bi wujudi sannan kuma Allah madaukaki shine mafi bayyana haka ga hankula kwalolluwa min kulli ma ta'qulu na dukkan abin da za ta hankalce shi wa tuqirru bi wujudihi kuma ta tabbatar da samuwar shi fa ma yunkiruhu illa mukabirun bilisani ba wanda yake musu da samuwar Allah madaukaki sai wanda ya zamanto mai girman kai ne da harshen shi zuciyar shi za ta tabbata idan shi zai tabbatar da cewa lalle akwai Allah sai dai harshen shi ya yi inkari ya yi musun samuwa Allah wa kalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu kulluha tukadhibuhu zuciyar shi da hankalin shi da yanda Allah madaukaki ya halicce shi fitra wa kullu wa kulluha dukkanta tukadhibuhu tana ƙaryatar da abin da ya faɗi na halshi قال تعالى الله مدوككي كتوا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله مدوككي كتوا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها Allahn da ya ɗaga sama ba tare da wani gimshike ba, gimshikai wanda kuke gani, ba wanda zai ce ga inda sama Allah ya tukare ta da wani abu, ba a gani. Sun mastawa alal arshi, sannan Allah maɗaukaki ya daidaita a kan al'arshin shi, daidaituwa wadda ta dace da zatin shi, wa sakharar shamsa wal kamara, kuma ya hore muku rana da wata wanda ya zamanto kuna amfanuwa da su game da haske da sanin adadin shekaru da ranaku kullun ya jiri li ajalin musamman kowanne daga cikinsu na gudana ne na tahiya ga wani lokaci wanda Allah maɗaukaki yanke mishi akwai ranar da rana za ta dishe ta kasa tahiya haka akwai ranar da tauraro da wata za su dishe yudabbiru al'amara Allah maɗaukaki shine mai jujjuyar da al'amura yanda ya so yufassilu al'ayat Allah maɗaukaki na bayanin ayoyin shi, ayoyi kauniya da ayoyi wanda suka zamanto ƙur'aniya ko shar'iyya. La'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ba dan komai ba saboda ku kasance kuna masu yaƙini da tabbat game da game da gamuwa da ubangijinku. Nan kai zamanto kun samu shakku lalle za ku gamu da mahalicinku wanda ya zamanto shine ya halicce ku ya hore muku dangogi na ni'ima a nan duniya ila akhiril ayati zuwa ƙarshen ayoyi ina wannan ayoyi sai suke karantar da mu lalle Allah madaukaki ba wanda zai iya musun samuwa Allah madaukaki domin ga zahirin ni'imomin da Allah madaukaki yawa bayi qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa kad ulima bi dirari min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الحق شهادة الله إلى الخلق شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا ومباه دمه وماله معصوم الدم والمال إكتشوا وقد علم بالاضطرار min dinin rasul sallallahu alaihi wasallam abu ne sananne ko an san shi a tilastuwa a ilmance daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattafaqat alaihi al-umma kuma dukkan al'umman musulmi suka yi haɗin kai anna aslal islam farkon musulunci tushen musulunci wa awwalu ma yu'maru bihi al-khalqa kuma farkon abin da ake umarnin halitta da shi mutane da aljanu aljannu shine shahadatu Allah ilaha illallah tabbatawa shaidawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle muhammad da abdullah manzo ne na Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi fa bidhalika yasiru al-kafir musliman da wannan ne kafiri yake kasancewa musulmi wal aduwu waliyan da wannan ne kalma ta la ilaha illallah miki yake kasancewa masoyi wal mubahu damuhu damuhu wa maluhu wa mubahu damihi wa malihi ma'sumud dam kuma wanda aka halitta jinin shi da dukiyar shi da wannan kalma ne yake kange jinin shi jinin shi ya zamanto kangagge ne katangagge ne wal mal hakanan ta ya zamanto dukiyar shi an kiyaye ta ba wanda zai ci sai da haƙƙin Allah madaukaki thumma in kana kadhalika min qalbihi faqad dakhala fil iman idan abin da ya faɗi da baki ya kasance hakanan ne a zuciyar shi to tabbat ya shiga cikin imani wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi idan ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah da halshen shi amma zuciyar shi bata kudure ba fa huwa fi zahiril islam duna al duna batinil iman fa huwa fi zahir al islam kenan a zahiri iya cikin musulunci duna batinil iman amma kuma kuma bayan cikin shi babu imani qala wa amma idza lam yatakallam biha ma al-qudrati fa huwa kafir mutumin da ya tsinci kanshi a yanayin da iya iya faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah kuma bai faɗe ta ba fa huwa kafirun wannan kafiri ne bi ittifaqil muslimi da haduwar kawunan dukkan musulmi batinan wa zahiran abai aboye a bayyane inda salafil umma ga wajen magabatan al'umma wannan tun da kama daga sabon mazala sallallahu alaihi wasallama har wanda suka biyo su baya wa immatiha da shugabanninta wa jamahirul ulama da mafi yawancin malamai intaha anan magana malam faqad قال المؤلف رحمه الله وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله وأن أو يعرفه أو يعرفه ولا يعمل به ما yace kuma akwai cikin wannan babi akwai kasancewan mutum iya iya kasancewa aliman malami da wannan kalma wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah kuma bai san ma'anar la ilaha illallah aw ya'rifu ko kuma ya san ma'anarta wala ya'malu bihi kuma bai ya aiki da wannan abin da ya sani malam anan yayi ta'aliki qala ya'ni aliman bi ulumid dunya mai wa iya iya kasancewa malami ne ya san abin da yake da alaka da duniya kenan sananne ne duk abin da ya shahi duniya ilimi na duniya ya san shi aw aliman hafizan li ulumiddin ko kuma ya kasance malami ne mahardaci ne ga ilimin addini walakin naha la tamusu qalbu sai dai wannan ilmomi ba sa shafa zuciyar shi ba su shiga cikin zuciyar shi ba wala aqidatuhu ilmin shi bai shiga cikin aqidar shi ba li'annahu ta'allamaha ta'allamaha lid-dunya saboda ya karanci wannan ilimi na addini ne ba dan Allah ba saboda duniya wali yuqalu alim ya karanci wannan ne kawai dan a ce mai malam wani in kuna son neman ilimi kaza sai kun je wajen malam wani bai dan Allah ba fa huwa muhtarifun ilm ya zamanto ya nemi neman ilimi ne kawai dan shuhura wa kad yakunu bari'an hadiqan fi hadhihi alhirfa mai yuwa ya kasance mutum ne yayi huce mai kaifin hankali a wannan sana'a da ya dauka ta ilimi ta addini ba dan ya aiki da ita ba walakinahu la yantafi'u fi nafsihi bi ilmi sai dai kuma zaka ganshi bai amfani kanshi ba da wannan ilimi saboda bai yi aiki da shi ba li'anna ilmahu fi nahiyatin wa aqidatuhu wa dinuhu ma taqlid al-awam wal jamhur fi nahiyatin ukhra malai yace domin ilimin shi iya gehe aqidar shi da addinin shi na tare da kwaikwayon gama gari wanda ba su da ilimi wa jamhur da sauran mutane fi nahiyatul ukhra su kuma suna bangare daban kina ilimin shiga shi abin da ya karanta daban shi kuma ya kwatse da gama gari wanda ba san komai ba a bangare guda suke wa hadha halu aktharul ulama'i ar-rasmiyina al-yawm malai ce wannan shine mafi yawancin malamai wanda aka dauke su a dokance su ne malamai wannan yawancin halinsu ne a wannan zamani namu aslahumullah aslahahumullah Allah madaukaki ya gyara su qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa ma ma'anahu mala ya kawo a ma'anar shi kenan annahu yadullu ala anna al-mutalabati bil fara'id fi dunya la takunu illa ba'da al-islam mala yace wannan na nuni kan cewa nema da aikata abin da ya zama to farloli ne a nan duniya la takunu illa ba'da al-islam to wannan bata kasancewa sai bayan musulunci sai mutum ya kasance musulmi ake neman shi da yayi sallah ake neman shi da yayi azumi da sauran abin da ya kamata wala yalzamu min zalika Allah ya kunu mukhatibina biha sai dai duk da haka nan ba wai tilas bane bai kasance ba za a musu kira su bai zuwa ga wannan idan an kira su babi ne na da'awa na wayuradu fi wayuzadu fi azabihim bi sababiha fil akhirah kuma dalilin wannan kira da ake musu suka ki to wannan za a dada musu azaba a ranar lahira wasahihu anna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a malai yace abin da yake mafi inganci shine cewa kafirai su ma an kiraye su da aikata ɗaiɗaikun al'amarin shari'a al-ma'amuru bihi wal manhiyu anhu dukkan abin da aka yi umarni da shi da abin da aka hani game da shi wa hadha qaulul aktharina wannan kuma shine fadar mafi yawancin malamai kamar yadda malai yace intaha kalam qauluhu fa'alamuhum anna Allah iftarada عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم هاي yanzu muna cikin bayanin hadisi na Hudayb hadisin Mu'az bin Jabal inda yake cewa innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadata Allah ilaha illa Allah قال فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قال فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة أتكون wannan gaba akwai nuni cewa zakka ita ce mafi zaman rukunnan wajibi daga rukunnan musulunci bayan sallah kenan bayan shahada guda biyu sallah ta zo sai zakka ta zo wa annaha tu'khadhu min al-aghniya kuma cewa ana karbar ta ne daga mawadata wanda Allah ya ba su dukiyar da ta kai a hudda zakka wa tusrafu 'ala al-fuqara kuma a bada ta yi zuwa talakawa da sauran dangi guda bakwai saura wanda Allah madaukaki ya ambata su guda takwas wanda za a ba zakka nam wa inna ma تخص النبي صلى الله عليه وسلم خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء a wannan hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama ya keɓance talakawa ko fakirai li'anna haqqahum fi zakati akadu min haqqi baqiyat al-asnaf al-thamaniya domin haƙƙin mabukata fakirai shine mafi zama ƙarhi game da sauran haƙƙoƙi wanda Allah maɗaukaki ya ce a ba su zakka domin akwai daga cikinsu algharimi wanda ba shi almasakin innama sadaqatu lil faqara'i wal masakin wal amilina alaiha wa fir riqabi wal gharimina wal mu'allafati qulubihim wa fi sabilillah wa bin sabil idan wannan su ne wa'anda Allah madaukaki ya ce a ba zakka to anan sai zamanto a wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama yake bance ambatan fakiri domin yahi bukatuwa ya zuwa sauran wanda za a ba zakka in ba haka ba su ma sauran suna da haƙƙi na qala wa fihi a cikin wannan hallau hadisi annal imama huwa alladhi yatawalla qabda az-zaka wa sarfaha akwai nuni kan cewa limami ko shugaba shine wanda yake da haƙƙin ɗaukar karɓar zakka ko ya karɓa da kanshi ko ya wakiltar da wani ya karɓa kuma ko ya bada ta da kanshi ko kuma ya wakiltar da wani ya bada imma bi nafsihi ko da karan kanshi aw na'ibihi ko kuma wanda ya sanya shi na'ibi fa man imtana'a min ada'iha ukhidat qahran min duk wanda yake bada zakka al hankali kwance a cikin lamani to da ƙarhi sai a hudda daga cikin dukiyar shi inda lokaci ne inda shari'a musulunci take da fada a ji to za a je da dukkan wanda aka san iya da dukiya a ce kawo zakka a lissafa dukiyar shi mai karɓar zakka ya karɓi zakka in ba haka ba to za a karɓa da ƙarhin mulki قالوا في الحديث يازو أسكن حديثي دليل على أن أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد يتي أسكن وانا حديثي أكوي دليلي تنشي ويا إساء هد زكاة أصنفي قدا misali mutum iya da awaki da raƙumma da shanu kenan sai zamanto ya lissawa abin da yake kanshi na zakka awaki adadin su kaza ga zakkansu raƙuma adadin su kaza a hudda da awaki haka shanu da abin da ya kama da haka kuma ya samu a cikin kowane sulfi ya hudda mashi in ya kai nisabi kama ho mazhabul imam malik kamar yadda ya zamanto tafarki ne na imam malik da imam ahmad da imam ahmad wanda rahma Allah ta kara tabbata gare su qala wa fihi a cikin wannan hadisi hallau akwai annahu la yajuzu daf'uha ila gani cewa bai dace ba mutum ya hudda zakka ya ba mawadaci dan waje abinda dabarar da masu kudi a wannan zamani suke yi sai kaga mutum da abokin shi mai kudi in ya hudda zakka sai ya duba matan wancan ya ba wancan ko ya ba dan wancan shi ma in ya hudda ya ba dan shi ko matan shi sai zama to har yanzu dai dukiya bata huta ba daga mawadata talakawa ba su samu haƙƙinsu ba na'am ƙala kenan bai dace ba a ba mawadaci wala ila kafirin gairin mu'allaf kuma bai dace ba a ba kafiri wanda ba ana nihin ribanto hankalin shi da zuciya shi ba mutumin da kafiri ne ana ga iya da sassabci kamar iya so ya shiga musulunci wannan babu lahi a bashi zakka saboda a jayo hankalin shi zuwa musulunci wanda aka ga iya adawa da musulunci kafiri ne tantagarya mai adawa da musulunci to bai dace ba a bashi zakka wa annan zakata wajibatun zakka cewa zakka wajibi ce tilaste fi malin sabi a cikin dukiyar karamin yaro wanda bai balaga ba wal majnun ha a cikin dukiyar wanda baya da hankali saboda mene haƙƙi ne na talakawa kuma siyasa ce ta musulunci wadda za ta yi yaƙi da gwagwarmaya da mugun talauci da dai a ce mawadata wanda Allah ya ba dukiya musulmi suna hudda zaka to da wuya ba a ce ba babu talaka amma da wahala a samu talakan da zai rasa abincin da zai ci na wuni guda ko na kwana biyu na'am kala kama huwa tunda an yi zamanin lokacin khilafa ta Umar radiyallahu anhu sai da zakka ta kai mutane ba sa bukatar saboda kowa ya wadata ba wani wanda yake da sai ɗaiɗaikun mutane na'am saboda kowa iya kokarin ganin wadda haƙƙin da Allah maɗaukaki ya ɗora mashi. Ƙala kama huwa ƙaunar jamhur kamar yadda ya zamanto magana ce ta mafi yawancin malamai li umumin hadith dalilin abin da hadisi ya zo da shi a game. Kultu malam ya ce, wal faqiru idza ufrida fil lafzi tadawal al miskin wa bil aks kenan malam ya ce faqiri idan an kaɗaitar da shi da lafazi da ambato kawai a ce alfukara ko alfaƙir to wannan tanawalal miskin ya ƙumshi ma'anan miskini wa bil'aksi kuma haka nan idan an ambaci miskini shi kadai ba a kawo faƙiri ba to faƙiri ya shiga shine malamai suke cewa lafazin da suke cewa al'adudar wanda suke da suna ɗaukar ma'ana guda kenan in babu wannan sai ɗaukaman musulunci da imani idan ba a ambaci ba imani tare da musulunci sai zamanto musulunci shine imani ya kunshi ma'anar imani haka idan an ambaci imani ba a ambaci ba musulunci to ya kunshi imani da musulunci to haka shi ma lafazi na fakiri da miskini qala fa nazairuhu mafi guda kwatamcin su kana nazairuhu kama qarrarahu shaykhul islam kamar yanda shaykhul islam ya tabbatar da shi qala qawluhu faɗan malam da ya ce, Fa iyaka wa kara'ima amwali, kashe dinka da manya-manyan dukiyoyinsu, uwar garke ko kuma dukiyar da ta yi tsada ga mutum, ka je ka karɓe ta ka ce ita ce zaka, mazala sallallahu Alaihi wasallama ya cewa Mu'adh bin Jabal, hattara kashe dinka da ka karɓi dukiyoyin mutane wanda suka zamanto su ne mafi tsada a cikin dukiyarsu bi nasbil kara'im da a ce wa iyaki fa iyaka wa kara'ima wa kara'ima kaka ce kara'imu ko kara'imi bi nasbi kara'ima ala tahzir wannan ya zo ne gaba da tsoratarwa jam'u jam'u karima jam'i ne na karima abinda ya zama to tsadadde mai girma qala sahibul matali hiya aljama'atu lil kamali hiya aljami'atu lil kamal al mumkin fi haqqiha ita ce dabba ko dukiyar da ta tattaro kamala wadda ake so a cikin haƙƙinta mun gane ko kinan yin zamanto misali dabba ce in raƙumi ne zamanto raƙumin da za a kalla a ce lalle ya kai raƙumi haka ake so ya kasance wannan bai dace ba mai ɗaukar zakka ya je ya amshi wannan irin wannan dukiya haka sauran dabbobi minal ghazarati laban min ghazarati laban misali wadda ta yi kowace nono ka tsinkaye ta kace waccan ma a hudu ta sa ta zakka wannan bai dace ba wa jamali sura ko kuma wadda ta yi kowace kyau ga hudu wa kasratul laham wadda take da nama mai yawa mai kiba wa suf da wadda take da gashi wa zakarahu an-nawawi imam an-nawawi ya ambaci wannan qultu mala yace wa hiya khiyarul mal a dunkule dai ita ce zababbar dukiya wa anfasuha wadda ta yi kowace tsada wa aktharuha thamanan wadda ta yi kowace kudi nan sai zamanto wannan bai dace ba mai karɓar zaka ya karɓi wannan dukiya. Ƙala wa fihi annahu ya harumu alal amili fi zakati akhadhu kara'im mal a cikin wannan hadisi akwai nuni cewa ya haramta ga wanda yake karɓo zakka mai aiki a cikin zakka ya ɗauki dutsa dadda daga dukiya wa ya harumu ala sahibil mali ikhraju shiraril mal shi kuma wanda za a karɓi dukiya a wurin shi wanda za a karbi zakka a wurin shi ya haramta shi kuma ya duba mafi sharrin dukiya ibada kai duba motsatsen da akuya ko raƙumi wanda ya zamanto baya da kiba ko abin da ya kamata wanda ya zamanto shine dai walwas ƙasa da dukiyar shi to wannan shi ma bai dace ba sai a duba dai khairul umuri awsatuha daidai wa daida ba mai tsada ba ita kuma ba wulakantatta ba bal yukhrijul wasat da nan ya kawo mala ya kawo yace budda abin da ya zama to tsakatsakiya ne fa in tabat nafsuhu bil karima jaza idan kuma saboda tsananin imanin shi da san ganin cewa ya kyautata ga abin da Allah madaukaki ya umarni yace waccan wadda ta yi kowa kyau a ɗauko ta na ba ta ta zakatu wannan ya halatta gare shi domin shi ya so da haka nan na ga lokaci yayi abin da muka wani daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك